بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa tsarin shi ne da kuma yarjewan shi ya ba mu iko na mu cika alkawarin da muka yi ma 'yan uwa musulmi da daɗewa. na karanta wannan littafi mai suna Al-Intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي mai sakayya da alkhairi wannan littafi ma'anan sunan shi al-intisar kai agaji lissahabi ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal'al da kuma iyalan gidan shi miniftira'atis samawi dangane da kirkire-kirkiren ƙarerai wanda as-samawi abdal ɓatacci ya yi maƙaryaci taɓaɓɓe ya yi dangane da mutuncin sahabban annabi da kuma iyalan gidan shi wannan shine alƙismul awwal kashin farko na wannan martanin da za a fara maidawa Mala ya ce an raddu alaihi fi kitabihi martani ne akan littafin shi don yana da littattafai masu yawa. To raddin farko raddi ne wanda zai tarkizi zai kafa sansani akan littafin shi sun mahata daitu. Kun ga littafin nan. Kun gano wannan da kyau ko? Sun mahata daitu. Wai sannan sai na shiryu. Yana da awan a cikin wannan littafi cewa shi ahalus sunna ne. shi da kanshi yake ba da labarin shi da tarihin shi na tun daga kan farkon al'amarin shi har zuwa lokacin da ya fahimci cewa babu abin da ya dace mai yayi sai bin addinin shi'anci to shine sai bar addinin iyayen shi da kakannin shi wanda yake raɗa ma addinin suna da cewa sunna alhali za ku ji da bakin shi ya ambata ba sunna suke yi ba da ya zo yana bayani akan tarihin shi shi da kanshi a cikin littafin shi mai suna sun mahata daitun a shafi na sha biyu yake cewa wala ya futa ni an azkura anna walidati ya ce al'amari ba zai kai ga shige man duhu ba kun ga mahaifiyata rahimahallahu Allah ya ji kanta kana lahal asarul kabir fi hayati tana da gudunmawa mai girman gaske da ta bayar wajen haɓaka rayuwata faƙad Malam ya ce, faƙar fatahatu aini wahiya tu'allumu ne ƙisari siwar min al karim Samawi ya ce, na buɗe ido, sai na tarar da cewa mahaifiyata tana zaunar da ni tana karantar da ni gajejjerun surorin alƙur'ani, kama tu'allumu ni sala, kamar yadda take koya min sallah, wattahara da tsarki, wa tannat bi inayatan fa'iƙa, ta kula da ni kula matuƙa. li'anni ibn al'awwal saboda ni ne ɗanta na farko, wahiya tara ila janibu hafi nafsil bait a gidan da muke zaune gidan mahaifina, mahaifiyana tana kallon darrata ha kishiyarta, allati sabaƙad ha mundu sanawatin adida wanda an riga auro ita kishiyar da shekaru masu ɗimbin yawa, wala ha min al'auladi ma yuqaribu sunnuha ita kishiyar ta ta uwar gidan uwar shi a samawi kenan tana da ‘ya'yan da ma sun kai shekarun uwar shi. Mun gane wannan da kyau ko? To shi ne sai yake cewa fakanat ta tasalla bi tarbiyyati wa tu'allimi sai kasance tana ta bibiya dangane da karantar da ni da kuma tarbiyyata wa ka annaha ta tabari fi sibaqi ma'adarratiha wa abna'i zawjiha kamar tana gogoriyo kenan wajen tabbatar da tarbiyyata da ilimina sun inganta kamar yadda ta ga kishiyarta ma tana manata ‘ya'yar. kama anna lismat tijani ya ce kun ga sunan tijani allati sammatni bihi walidati wanda mahaifiyata ta sa min mizatin khasa ladal a'ilata samawi wannan sunan yana da daraja na musamman a wajen mutanen garin samawi kulluha gaba ɗayansu allati tannat allati i'taraqat dariqat tijaniya wanda mutanen garin gaba ɗaya tanaqat sun rungumi dariqat tijaniya dariqan tijaniya wata bannatha منذ أن زار أحد أبناء الشيخ سيد أحمد تيجاني مدينة قبصة من gano wannan yake cewa mahaifiyata ta yi tabannin wannan ɗariƙa na tijaniya tun lokacin da ɗaya daga cikin ‘ya'yan sheikh sayyid ahmad tijani ya ziyarci garin ƙibsa ƙadiman tunda min aljazair daga algeria ya zo wani zalafi dare wani zalafi dari samawi ya yada zango a wannan gari namu a samawi fa'atanaka kathirun min a halin madina hususan al'ala'at al'ilmiya wa thirriya sai aka samu mafi yawancin gidajen malanta da gidajen masu kuɗi sun rungumi wannan ɗariƙa na tijjaniya mala ce hadiyar ɗariƙa sufiya wannan ɗariƙa na sufanci wa juha kuma suka ruƙe ta suka yaɗa ta suka ƙuzuta ta wa min ajili ismi sakamakon wannan sunan na wani tijjani asbahatu mahabuban fiddar samawi sai na waye gari abin ƙauna a wannan gari namu a samawi allati yaskunuha aktharu min 20 a'ila wanda ƙabilu ƙabilu ƙabilu sama da 20 ke zaune a cikin shi wa kazalika kharijuha haka ma garin da ba namu ba mimman lahu silatun bi ɗariƙatin tijaniya ga waɗanda suke da alaƙa da ɗariƙan tijjaniya suna ƙaunata matuƙa duk unguwan da naje duk garin da naje in aka ce suna na tijjani to na samu kima na samu daraja ƙaunata ake yi da zalika kana kathirun min shiyukhil musallina alladhina khadaru tilka Laila. Mala ce da wannan ne da yawa daga cikin shehunai waɗanda suka zo wani bikin al'ada da suka sabaye na Ramadaniya. Allati zakarar ha yuqabbilu na ra'asi wa yadi sai suka rika zuwa suna sumbantan kaina da hannuna wa yuhanni'ina walidi qa'ilina lahu suna taya mahaifina murna suna ce mai haza faidun min barakati sheikh sayyidina Ahmadu Tijani, wannan yana daga cikin albarka da rahama da jin ƙai da ka samu sakamakon kwararo baiwa da aka yi a gidanka wanda Sheikh Ahmadu Tijjani ya yi. Wal jadiru bi zikiri, Mahala ya ce ya dace ya ambaci anna ɗariƙatu Tijjaniya in tasharar bi kathira bi kathara, lallai ɗariƙan Tijjaniya ta yaɗu sosai fil Maghrib a Maroko, wal Jazair da Algeria, wa Tunis da Tunusiya wa Libya wa Sudan wa Misir Mala ya ce wa annan muntaniki hadhihi tariqa waɗanda suka rungumi ɗariƙan tijaniya a waɗannan garin ruwa muta'assabuna nau'an ma suna da wani irin ta'assubanci na musamman fahum la yazuruna maqamatil awliya al-akharina ba sa ziyartan kabarrukan waliyai da ba nasu ba ai wannan kowa ya san shehin tijaniya na ƙasar ne na faɗin wannan ko duk waliyai gaskiya ne amma ba a ziyartar sauran waliyai ai ba a haɗa nono da miyan kuka ba ka yake faɗi ba ya ce suna da wannan kaga shi ma tijani a samawi yana naƙa da addinin iyayen shi malam ya ce wa ya taƙiduna bi anna kullul auliya sun yadda da cewa duk wani waliyi kada aka zo an ba'aduhim bitasalsul cewa sun ɗauki wannan waliyatakan ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan tasalsali ma a da Sheikh Ahmad Tijjani, amma banda takwaran nashi, Ahmad Tijjani, faƙad a hada ilmuhu mu ba sharatin an Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, wai shi ilimin shi kai tsaye daga annabi ya ɗauko. Wara gima ta'ahura an zamanin nubuwa, tare da cewa Tijjani fa ya zo baya-baya ne sosai daga zamanin annabta bi thalathata ashara karnan, akwai karni sama da karni goma sha uku. ويرون بأن الشيخ أحمد التيجاني kana yuhaddithu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su yan tijjaniya suna ganin wai shi Sheikh Ahmad Tijjani ja annabi ya zo mai ya qazata lama naman a farke ba cikin bacci ba kama ya ƙununa kamar yadda ‘yan ɗariƙan iyayen shi ke faɗi, bi anna salata kamila kuma salatul fati ita ce as-salatul kamila allati allafaha shehahum wanda malamin nasu ya ƙirƙiro afdalu min arba'ina khatiman min alqur'anil karim ya fi sauki alqur'ani su arba'in mun gano wannan da kyau ku shi ba da kanshi yake faɗi wa hatta la nakhruju an iktisar mala yace to mun yi alkawarin takaitawa kar ya kasance ba mu takaitan ba na kifa inda hadal had za mu tsaya iyakan wannan bayani na addinin da ya taso a cikin shi minat taqrib minat ta'rib bitijaniya na bayanin da yake na ɗariƙan tijaniya wala na auda ma'ahum mala yace za mu komo kansu insha Allah fi mawdi'in akhar fi hadal kitab a wani waje a cikin wannan littafin kura ta ci kura kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ci gaba da cewa wani sha'atu na taso wata ra'atu a matsayin matashi ala hadha li'tiqad akan wannan aƙida na ɗariƙan tijjaniya ka gairi min shababil balad ba ni kaɗai ba haka sauran matasan gari gaba ɗaya a wannan addini na tijjaniya muka taso kulluna muslimuna gaba ɗaya mu musulmi ne bihamdillahi sai ce min ahli sunnati wal jama'a kaji ƙarya zai ce min ahalin ɗariƙatar tijaniya sau da shi da kanshi ya ce tijjani na cewa a farki annabi zo karantar da shi ashe wani addini ne daban shi da kanshi ya ce tijjani ya ƙera salatul fati kuma ta fi alƙur'anin da annabi ya zo da shi so kaza kaga irin tasatturin da 'yan shiya suke da shi sai ɗan ɗariƙa malam ko wani fasiki sai ya ce yanzu ya koma shi'a sai ce wai dawo shi ahalus sunna ne jama'a duk wanda ya taba ɗanɗanan gardun sunna ba zai taba barin sunna ba saboda dan Allah me ke cikin karuwanci da za a ce matan aure ta koma gidan karuwai ko mun gano wannan da ke ko in kaga ta koma gidan karuwai wallahi dama tun kafin ta aure karuwa ce ko kuma cikin kakanninta tun da can can dama karuwai ne ta koma ta bi addinin gida ne amma ba wani magana da za zo suna ƙarerayi suna ambata cewa wai da su ahalu suna ne wal jama'a kaji fa ya ce anguwansu gaba ɗaya tun daga mahaifiyan shi har kowa yan ɗarika ne shi har zuwa ake ana sumbantan kan shi saboda tijjani ya mai ambaliyan falala jama'a mun gano wannan da kyau ko amma kaji saboda ƙarya da ha'inci da cin amana ya ce wai min ahalu sunnati wal jama'a wai yana daga cin ahalu sunna wal jama'a maimakon ya ce shi ɗan ɗarikan tijjaniya ne wa kulluna ala mazhabi imam malik bin anas yace mu duka kuma muna bin mazhabi ne na imam malik dan anas imam darul hijra ghayra annana munqasimuna fi turuq kaji ko tare da cewa mun sha bamban wajen dariƙoƙin da muke bi koko da sai ya ce mun sha bamban wajen sunna wal jama'a da muke bi kaga bai faɗi wannan ba sai koma mu gaskiyan addinin iyayen shi wanda yake a kai yace mun sha bamban wajen dariƙoƙi الصوفية نسيبو نسيبو نسوفاي التي كثرت في شمال الإفريقية wanda waɗannan ɗariƙoƙi na sufaye sun yawa matuƙa a yammacin Afirka, a kudancin Afirka. Fafi madinati ƙibsa, wahaduha hunaka tijaniya, ya ce a babban garinsu ma, to akwai tijaniya, wal ƙadiriya da ƙadiriya don ya yi ƙadiriya za ku zo ku ji. a wani karatun da za mu yi nan gaba. Wa rahamaniya da rahamaniya wa salamiya wal isawiya. Kun gano wannan duk waɗannan wasu ɗariƙoƙi ne wanda ba ku taɓa jin irinsu. Allah ne kiyaye ku bala'in guda biyu ne kawai ke ƙasan. Mala ya ce wa kullum min hadhihi turuq. Mala ya ce duk waɗannan ɗariƙoƙi ansar suna da mataimaka wa atba da mabiya. yahfaduna qasaiduha sun haddace waƙe-waƙe da ƙasidoji na waɗannan ɗariƙoƙin wa azkaruha da zikirorinsu wa auraduha da wurudodinsu allati tuqamu fil haflat wanda in an zo tararraka ake karantawa was saharat bi munasabati aqdil qur'an in an zo saukan alqur'ani ko za wani biki su ake karantawa awul khitan ko bikin kaciya awul najah ko wani yayi nasara za a taya shi murna awul nudur ko wani bakance wa ragima ba'adu a salabiyat fa qad la ibtihad wa qada لعبت هذه الطرق دورا كبيرا في الحفظ ala sha'air diniya wa ihtiramil awsina yace na ba da gudunmawa ni da kaina nayi fice dangane da al'amarin wannan ɗariƙoƙi na sufanci na haddace waƙe-waƙen su na addinin ɗariƙa na kuma zama daga cikin manyan mai girmama waliyan addinin ɗariƙa da sauran salihai ɗan ɗariƙa ne batatan ko mun gano wannan da kyau ku da alƙalamin shi ya zauna ya rubuta shi da kanshi amma saboda ha'inci za ka ji ya bayyana wai shi ahalu sunna ne wal jama'a duk gaba ɗaya littafin tarihin shi ne tafi yana bada daga wannan batan zuwa wancan batan daga wannan batan zuwa wancan batan daga ƙarshe shine sai ya rungumi shi'a shine ce sun mahata daitu yanzu ne na shiryu mun gano wannan daga jahannama aka zarce da shi jahimu yace yanzu na je sauke sauki jama'a mun gano wannan da kyau ku shine babban malami a Dr. Ibrahim bin Amir ya zauna ya rubuta wannan raddi mai suna alintisar lissahabi wal'al miniftira'at samawi azal akwai littattafan shi da yawa kusan ɗin littattafan ina da su ko mun gano wannan kyau ku to malamin zai zo yana mai da martani a kansa ɗaya bayan ɗaya cikakken sunan shi a Dr. Muhammad Tijani As-Samawi sanda ya rubuta wannan littafi kuma sai koma da yake dan boko ne sai fassara littafin da turanci ya sanya mashi then I was guided yanzu na shiryu mun gano wannan da kyau ko wannan taba'a na wannan littafi muassasa ansariyani littaba'at wan nashri jumhuriyatul iran al-islamiyya jumhuran wai jumhuriyar musulunci ta iran ita buga wannan littafi mu kuma sai mu ce jumhuriyar shi'a mun gane wannan da ke ko ta iran amma ba musulunci ba su suka buga wannan littafin gashi tarihin shi a littafin shi na ɗauko shi da kai shi ce shi ɗan ɗariƙa ne dan ɗan ɗariƙa ya je haɗa ɗan shi'a sai me dama ɗan juma ne da ɗan jimmai uwa ɗaya uba ɗaya suke Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma a ce ahli sunna gangaran ahli sunna da ya fahimci sunna ya koma shi'a tunda aka yi duniya ba taɓa yi ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wannan littafi ma ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mun ma wannan littafi wasali daga farko har ƙarshen littafin duka, ba don komi ba sai don hatta wanda yake rayuwa a ƙauye, da wanda ya fara koyon karatu yanzu don ya iya karanta menene littafin yake ɗauke da shi. Domin da yawa in mutum ya buɗe ga littafi ba wasali sai ce, anya to ba zan iya ba. ko kun gano wannan da ku to da wasalin shi don kowa zai iya Allah ya shiryar da mu malai ce innal hamdalillah dukkanin godiya da yabo da jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah akan dukkanin ni'imomin da ya mana wa nasta'inuhu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan al'amuran mu na duniya da lahira wa nastaghfiruhu muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkanin sharrorin kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukan da muke aikatawa man yahdihillahu fala mudillala duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar babu wani wanda zai batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar fala hadiyala ba wani wanda ya isa ya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon shi ne arsalahu rabbuhu bir rahama ubangijin shi ya aiko shi da jin kai wal khair kuma ya annabi ya zo mana da rahama kuma ya zo mana da alkhairi wal huda kuma ya zo da shiriya wa azhara dinahu Allah madaukin sarki ya bunƙasa addinin da annabi ya zo da shi ya rinjayar da shi ala sa'ira adiyanil wara akan sauran addinan talakai gaba ɗaya da suke bi addinin musulunci sai da ya bunƙasa ya haɓaka ya ɗaukaka akan sauran addinai da ake bi a duniyan nan gaba ɗaya wa ayyadahu bi sahabatihi Allah madaukin sarki ya ƙarfafa annabin shi ne domin ya isar da wancan saƙon da Allah ya aiko shi da shi da gwarazan sahabbai wanda suka ba da rayuwarsu gaba ɗaya saboda gina addini. Ulul ahlami wa nuha waɗanda suka fi kowa tunani da hankali da hangen nesa da sanin ya kamata da yin aiki da manufa ta ƙwarai domin gina addinin da agaza ma annabin addinin wa masahib wa masabih kuma suka zama su ne haskakakken fitillan nan mai hasken da ke haske duhun jahilci da kafirci da zalunci da fasikanci da kangara son zuciya da dukkanin sabo faja'alahum rahmatan lil mu'minin sai Allah madaukin sarki ya sanya sahabbai suka zama jin kai ne ga sauran muminai ghaidan lil kafirina domin kafirai su ji babu daɗi a damƙe su ko dai su bar kafirci ko su biya jizya ko kuma dai su koma ga Allah cikin ƙasƙanci da tozarci. La yuhibbuhum illa mu'minin taƙai, babu wani wanda zai ƙaunaci sahabban annabi face mumini mai tsoron Allah. Wala yabghuduhum illa munafiqun ghawiyyun. Babu wani wanda yake ƙin sahabban annabi sai fa in munafiki ne taɓaɓɓe ɓatacce hallakakke. Amma mumini salihi wanda yake biyayya ga Allah da annabin shi, wajibi ne ya ƙaunaci sahabbai su ne almajiran farko su ne wanda annabi ya tarbiyyansu da tarbiyyan alkur'ani alkur'ani na sauka yana yabonsu amma sai wani takadari ya zo ya ce salabas ɗin tarbiyyar annabi ta yi felin amma nasu ba ta yi felin ba jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya ce amma ba'adu to bayan haka fala zala a ada'ul islami maƙiya musulunci ba su gushe ba ala mukhtalafi adiyanihim tare da shan bamban addinan da suke yi wa masharibihim da inda suke tsotso addinin da ɓatar da ha'incin da suke ma al'umma ya kiduna lil islami wa ahalihi suna yin kaidi da makirci da zagon ƙasa ga addinin musulunci da kuma musulmin da ke riƙe da addinin منذ أن أظهر الله هذا الدين tun san da Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da wannan addini wa azza atba'ahu kuma Allah maɗaukin sarki ya bunƙasa ya ɗaukaka su waɗanda ke bin addinin ya hamiluhum ala zalikal hasad ba komi ya ja su ga wannan abu ba sai ɗan karen hasada wal ghaira da kuma al'amarin kishi kishi na jahiliya ina fatan mun gane wannan da kyau kishi ne kawai na jahiliya sai wannan gira sai ta kama zuciyarsu sai ya zamanto suna ma addinin bakin ciki da hassada sai banƙe ciki da hassadan kuma sai kai zuwa ga hatta su waɗanda suke yin addinin domin ba za ka ga addini a ce ga bangon addini ko ga ɗakin addini ko ga gidan addini ka ce za ka faɗa da shi ba a'a waɗanda suke yin addinin da jagorancin addinin da su ne za ka faɗa domin su ne suke magana a madadin addinin jama'a mun gano wannan da kyau ko to fada da su shine fada da addinin saboda in ba su wajen suka kauce ina addinin yake ba a bakin su ake jin labari da da'awan addinin ba don kana fada da su da addinin kake yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam yace wal hiqdu basu gushe ba suna da mummunan kulli a ransu wadda gina da nunkufurci da jin damuwa da kunci dangane da addinin da su waɗanda suke yin addinin allatin tala'ad biha qulubuhum wanda suka cika zukatansu da wannan kiyayya da gaba da jin ba sa son masu addini ala ahli haza din ga waɗanda suke bin wannan addini fatanawwa'at asalibuhum fi harbi haza din sai ya zama sun nau'anta salo salo suke bi da matakai iri irin waɗanda suka sha bamban da juna wajen yakan wannan addinin wata addadan makayiduhum sai kaidin da suke amfani da shi wajen daren addinin da murƙushe su da murƙushe addinin sai zama hanyoyi ne mabambanta wa zalika ba'da an fashilo fi muwajihatil askariya da suka ga a zo ai gaba da gaba a kwafsa da addinin da masu addinin ba zai ba zai yiwu ba to sai suka koma suka zuke yanzu ana baka labarin tun can baya ne fa tun zamanin annabi da sahabban da suka ga ai fito na fito da gwamnatin abubakar ba ta yiwu ba cin da sun kasa da ta annabi suka yunkuro zamanin sayyidina umar suka ga ba zai yiwu ba ya murkushe su cin da ma sun kasa da na abubakar suka yunkuro a zamanin sayyidina usman abin bai yiwu ba cin da sun sha kashi a hannun sayyidina umar haka suka ƙara yunkurowa a zamanin sayyidina ali ba samu shiga ba saboda sun sha kashi a zamanin sayyidina usman to sai suka ga kai yakin gwajjen kwanji a zo a buga a fito na fito ba zai yiwu ba abin da ya kama da shi ne bari a koma ana ƙirƙiran ƙarerai da ƙarya da ɓatanci ana yaɗawa har abin ya kai ga a daina ganin mutuncin masu addinin sai wannan ya haifar da daina ganin mutuncin addinin sai addinin ya rauni irin wannan muke gaya muku waɗannan da ke yaɗa ƙarere akan masu da'awa dole ne a bayyana mutane ƙarerayensu in ba haka ba illan da ya faru ga sahabbai sai ya faru ga addinin 'ya'yanku da jikokinku nan gaba kuna ganin mutuncin waɗannan fasikan haka za a koma addinin musulunci ya lalace dole ne a bayyana gaskiya yadda take Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce waddaharu kha'ibina amama jiyoshin islamiyya sai aka waye gari sun mazaya sun juya a guje sun sheƙa sun dafe hulunansu sun wulaƙanta sun tozarta sun ƙasƙanta a gaban rundunoni sojojin musulunci fakana min baini tilkal makayid yana daga cikin kaidi da makirci da ha'incin da suke ƙoƙarin yi ma addinin da waɗanda suka tsaye wajen kare addinin mastahdafa khulafa'a wal umara bi qatl ghila wa gadaran irin abin da suka ɗauko suna yi na manufansu na kashe halifofi da sarakunan musulmi suna masu kisan gilla da yaudara. Sayyidina Umar kashe shi suka yi kisan gilla. Sayyidina Uthman kashe shi suka yi kisan gilla. Sayyidina Aliyu kashe shi suka yi kisan gilla. Sayyidina Husaini kashe shi suka yi kisan yaudara. Kun gano wannan da kyau ko? Haka suka riƙa bi ɗaya bayan ɗaya suna ma kalifofi da sarakunan musulunci kisan ɗauke ɗaya haka za su ta ila kiyamis sa'a. Haisu kana awwalud da haya ta yadda ya kasance farkon wanda suka fara kashewa talatatan min al-khulafa'ir rashidina na uku daga cikin uku daga cikin khalifofi shiriyu duk kashe suka yi Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum duk waɗannan daga cikin ukun nan halifofin nan shiryayyu gaba ɗaya biyun suka yi ɗaya bayan ɗaya suka kashe su fa Umar shi sayyidina Umar qatalahu majusiyun kha'id wani ba majushe ne kha'idi kha'ini abu lu'ul'ata al-majusi shi kai sayyidina Umar za mu zo mai tarihin wannan kisan da irin biki a yau wanda 'yan shiyan Iraki da Iran suke domin murnan zagayowar ranar kashe sayyidina Umar har mashhadi suka fitar babba suka ce kabarin abu lu'ulu'ata ne ana zuwa mai ziyara da jinjina mai saboda ya kashe musu babban maki shi kuma makiyin nan sahabin annabi ne makiyin nan sirikin manzan Allah ne makiyin nan khalifan manzan Allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau su a wajensu duk wanda yake da jibi kwaye wannan shine maki a wajensu wa Uthman shi ko sayyidina Uthman qutila ala ithri mu'amara yahudiyya an kashe shi ne a bayan wani tawaye na Yahudanci da aka kitsa yi mashi, tawalla kibaraha Abdullahi bin Saba al-Yahudi, wanda ya zama kanwa uwar gamin shirya wannan tawayen shine Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi, shi ma za mu dawo da shi a karatu na gaba domin a tattauna magana a kan shi. Wa Aliyun, shi ko na Ali, qatalahu mubtadi'un mariqun wasu ‘yan bid'a ne waɗanda ke barin addini put. da annabi ya siffanta su su suka kashe shi min atba'i dhul huwaisira mabiya dhul huwaisira wanda yake ba khawarije su ne suka kai sayyidina ali alladhi ana fin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi dhul huwaisira ya ci mutuncin annabi ya soki manzon Allah ya batanci ga manzon Allah wattahamahu bi adamil adli ya tuhumci annabi da kin yin adalci fi kasmi yawma Hunain cikin rabo da annabi yayi a ranar yakin Hunain. Mala ya ce, Unzur fi tafasil hadhihi ahadas in kana neman ka ji bayani dalla-dalla na faro wancan kashe-kashe da abubuwan da suke na ha'inci, ka karanta littafin albidaya wa nihaya libin kathir a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da arba'in da ɗaya shafi na ɗari casa'in da biyu shafi na ɗari uku da talatin da takwas za ka samu gamsassun bayanai da izinin Allah na duk wancan ɓannan da aka yi ma addinin musulunci aka kashe khalifofi sahabbai sirrikai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda a yi ma addinin musulunci makirci a rusa shi a gabayan shi Allah ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara muke cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum